بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau alhamis 22 a watan tara miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai yau kuma halka ta farko halka ce ta zadu malam ya ce za mu tashi shafi na talatin da tara tahridul mar'ati ala mufaraqati zawjiha wannan babi zai mana karatu akan kwadaitar da mata akan ta rabu da mijinta zugi ko ka san akwai yan ta'adda kana zaman zaman lafiyanka da iyalinka kawai wani zai birkita maka gida ko wata ta zo ta birkita maka gida musamman ma irin wayannan kawayen nan yan naci duk kwana biyu sai sun zo to idan ba alheri ke kawo su ba kaga za su lalata maka gida ne ko ba haka ba to menene manzon Allah ya faɗa akan irin wayannan yan zuge matan mutane to shine wannan karatu kan zuge matan mutane manzo Allah ya ce a an abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu kala an karbo daga abu huraira idan Allah ya kara tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa minna man habbaba imra'atan ala zawjiha baya tare da mu duk mutumin da ya zuge matan wata matan wani duk mutumin ko duk matan da ta zuge matar wani saboda lalata auren an gani ko shine afsadaha wa khada'aha bi zikri ma yasiru ghadabiha ala zawjiha shine ya lalata auren ta hanyar yodaranta ko ta hanyar faɗan abin da zai tunzura matan ta yi fishi da mijinta shine khabbaba din to ba shi bane na fassara da Hausa zugewa kawai wani ya zo ya zuge matanka daga cikin shedancin da mutane suke sai su kalla matanka ba sai su ce maka wai sai su ce mata baki dace da wane ba ke matan manya ne ni na rasa ma ya aka yi kika yadda kika aure wani ke da matan manya ne duk wanda ya ga kiran ki ya ga kiran matan manya kina gaban moto AC na buga ki a nan kin zo kina ta ina ma kin ce yin wanke wanke ce wai haddaka ce wai kaga an fara zige take na yanzu daga nan sai ga matanka ta fara canzawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk namiji duk mutumin da ko duk matan da ta zige matar wani har ta yi sanadi ko ta zige matan wani har ta kawo sabani tsakanin wancan matan da wannan mijin nata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu tare da ita a nan duniya ba a tare da ita a lahira ma ba a tare to yanzu an kai matsayin da sai wata ta zo gidan kamata ce in kika kashe auren wani ya ce zai aure ki wani ma turawa zai wani a shi ne da kanshi zai tara matan naka ce mata ke in kika kashe auren ki zan aure ki wanda musulunci ya hana ka nemi ma mata tana cin idda fa mijinta ya sake ta kenan fa bata gama iddan ba ka ce kana so musulunci ya ce haramun ne yaya tunaninka matan aure manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zuge matar wani ko duk matan da ta zuge matar wani to ba ta tare da manzan Allah ko baya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wuta za a yi da shi rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ne ya rawaito shi babi na gaba ruju'ul mar'ati ila zawjiha al-awwal dawowar mata zuwa ga mijinta na farko an arrabu kenan kaga an zuge ta kaga wani irin karatu da malamin yayi yanzu an zuge ta auren ya mutu ta je can ba ta da tsuntsu ba ta da tarko abin da ake cewa za ta samu din an ki ko Allah ya fi mana irin na irin na matan imamu imamu Hassan imamu Hassan dan wa imamu Hussein ko jikan manzon Allah ko to matan shi matan imamu Hassan din ai haka ya faru aka zuge ta aka ce mata idan kika kashe wannan jikan annabin za a ba ki kuɗi kamar miliyan ɗari biyar sannan kuma za a aure ki to ya za a yi a kashe shi aka ce mata guba za ta zuba mai a abinci shi kenan kawai an gama ta ce kai za ta iya wani aka ce kwarai kuwa za ta ga kuɗi yana nan ta ce a fara bata kafin alƙalami a fara bata mai irin advance fara bata advance aka ɗauko kuɗi kamar misali a ce sai a ɗauko a cikin dubu ɗari biyar sai a ɗauko naira miliyan ɗari uku a cikin miliyan ɗari biyar sai a ɗauko naira miliyan ɗari uku a bata ce gashi ta ga kuɗin gashi kashi ai ya ma wuce wannan kuɗin ai tilla zinari ne ba wannan lokacin aka ɗauko aka bata ce advance ne ga guban ta koje ta sa mai tsintsinka hanjin imamu hassan yayi haka ya rika kashin hanjinsa haka ya mutu bayan ta gama an ta wannan koce-kocen ta dawo wurin wanda ya sata ta ce to cikon kudi ya ce cikon kudi ya ce za a baki cikon kudi aka ɗauko cikon kudi aka bata ta ce sai maganan aure ta ce ni mahaukaci ne in aure ki ni mahaukaci ne na aure ki ke da kika iya kashe jikan annabi ni da ba jikan annabi ai shine mafi sauki kashe to sai ta zama ba ta da tsuntsu ba ta da tarko so ka ji tsoron mata tun da kaga jikan annabi an masa wannan to kai ta roƙon Allah kawai Allah ya ƙara tsare ka amma kan abu kaɗan mace na iya canzawa nawa ne kuɗi akan jikan annabi me kuɗi ko ai an zalunci musulunci da yawa Allah mun tuba Allah ka yafi to yanzu malam yace rujuul mar'ati ila zawji hal awwal tunda an zuge ta auren ya mutu to yanzu za ta dawo wurin mijinta da farko yaya za a yi aka ce ga hadisi nan bari mu je mu ji عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من أسيلتها ما ذاك الأول ما لن يشي أرويتو لغنان عائشة idan Allah ya ƙara tabbata a gare ta take cewa dallaka rajulun imra'atahu wani mutum ya yi ganganci ya saki matansa alhali yana son matan sai ya saki ta kuma sakin talasan saki uku kaga ba komai kenan fata zawwaja ha rajulun sai wani mutum ya zo ya aure ta an gani ko ita a tunaninta tunda yanzu wani ya aure ta shikenan za ta iya komawa gidan mijinta na farko ko? Ashe ba haka ba ne. Ana ɗaura auren ana kai ta gidan, ana kawo ta gidan mijin, shigargarin rana ko a ranan sai sabon ango ya shigo, sai ta tada balli. Wallahi kabe! Irin yanzu shi ma ya ce ya sake ta, in ya sake ta sai ta koma gidan wancan mijin nata. An gane irin wasan? da wani wasan kwaikwayo ne shi kenan wannan miji nata na biyu sai ya ce to shi kenan tun da dai abin ya zama haka rikita rikita ne na sake ki ana cewa an sake ta kawai sai ta buga ma ɗayan mijin nata waya mijin nata na farko kai albishirin ka auren fa ya mutu shi kenan yanzu kaga sai maganan aure yace kwarai kuwa kwarai kuwa shine sai ya dawo ya zai fara maganan auren sai iyayen iyayen matan sai suka tambaye manzon Allah su mata ce kaza ya faru yanzu an ɗaura aure ta ta da balli auren ya mutu yanzu mijinta na farko wai ya dawo za a iya auren kuma wannan kaga na mijinta na biyun nan ai bai kwanta da ita ba kwanciya na aure ko ba haka ba faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la na in dai wannan mijin nata na farko ne ba za ta taba komawa gare shi ba hatta ya zuka ko hatta ya zuku hatta ya zuka al-akharu min usailataha ma zaqa al-awwal aka ce ai ba yadda za a har sai wannan mijin nata na biyu ya kwanta da ita kwanciya na aure auren ya mutu sannan mijinta na farko zai iya aurenta yanzu to tun da yanzu ba a kai ga kwanciya ba sai ta wannan barazanan da wannan rikita-rikitan to mijin nan nata na farko har yanzu ba zai koma da ita ba sai ta sake yin wani aure mijin da ta aura ya kwanta da ita kwanciya na aure abinda wancan miji na farko ya ɗanɗana ya ruɗe har yake ganin sai ya ƙara komawa bugu to aka ce shi ma na biyun sai ya ɗanɗana tukunna shi ne yanzu za ta iya komawa gidan mijinta na farko sai ya zama to ya halatta ya aure ta amma a haka ba wani wanda ya ɗanɗana aka ce na babu ba zai ba zai yi aure ba an gani ko rawahu muslim imam muslim shine ya ruwaito mana wannan hadisin Allah ma dai ya tsare Allah ya kare maza kuma a rika kai zuciya nesa yanzu ko da wani ya hada baki to musulunci ya hana musulunci ya hana abinda ma wasu malamai suke faɗa shine da kaman ba hada baki bane an gani ko misali sai a ce sahunhumi ya saki matarsa lanto a mene ma sahunhuma ya saki matarsa sahuhuma an gane sahuhumi ya saki matarsa sahuhuma an gani ko bayan sakin sai hankali kuma ya tashi ka san akwai irin wannan jarabtan da zaran an saki mata kuma sai ga soyayya ya ƙara shiga to sai aka shiga wani irin soyayya ga ta kuma babu daman zuwa latti a yi shiru a kai ba haka wani ke son in ce ba ko? Allah ga wani ya ce za mu haɗi ta samu kenan ta san gani ko? to bayan an an rabu din nan sai soyayya ta ƙara ɓallewa malam sai mijin nan ya shiga damuwa shi da yana son ya dawo da matar shi to sahun ma to kuma yanzu babu dama tunda ya yi saki uku ko? to idan an yi saki uku aka ga lamar ya ɓaci wannan sahun humin sai ya shiga damuwa ya ta ramewa ya ta jemewa ga shari'a na kallo ce ba za su koma ba ko za su rika yankan naman junansu ne saboda soyayya da kauna ba za su koma ba to sai aka ce kai idan ka yi tausayin shi ba laifi za ka iya auren matan sahun human sai ka aure ta kaga dai na farko ba shi ya ya turo ka ba ba ita ba ne ta turo ka ko a kai ne saboda tausayi sai ka aure sahun huma da ka aure sahun huma bayan kwana biyu kwana uku ka kwanta da ita dole sai an kwanta da ita fasa nan za ta iya halatta to bayan ka kwanta da ita kwanciya na aure sai ka ce ka sake ta to kana cewa ka sake ta nan to yanzu wancan sahun human zai iya aurenta yanzu bayan idda ya kare shi an gane da shi abin da shari'a yake kaga kai yanzu ka aure ta ne dan ka halatta mai amma ba shi ya turo ka ba amma ya je ya hada baki da kai ka zo ka aure matan dan ta koma musulunci ya ce bai yadda ba an gane to kaga abin da Alhaji ya faɗa da zu cewa mutane sai su hada baki da wasu su je suna auren mata dan su halatta musu kuskure ne sabo ne musulunci bai yadda ba an gane wannan Allah ya yafi na'am eh shine muke magana musulunci bai yadda ba kuma akan samu akasi ko mutum ya biya kuɗin bayan ya aure ta ya ce to ya maganar sake ce shi bai san wannan ba akan samu irin wannan ta kwabi ko to kuma ka ga dama bayan da zai to har yanzu da auren shi akan ta yi ka gani da auren tun da bai sake ta ba da auren shi a kanta ko da duniya za ta tashi ne daga nan da za ta rayu har zuwa ƙarshen duniya ko auren shi na nan a kai su kaga dai akwai kurakurai wanda ya kamata mu al'umma musulmai mu kiyaye don addinin mu ya tsira mutuncin mu ya tsira Allah ya fi mana malam ya ce darasi babi na gaba su'alul mar'ati rajulan dalaka zawjatihi li yatazawwajaha ana biyu ana biyu shi ne ko ana biyu wurin da rajul to su'alul mar'ati rajulan dalaka zawjati li yatazawwajaha tambayan mace wani miji ya saki matarsa dan ita ya aure ta ba gane ba yanzu misali ba kai sahun ma ba tana da miji wa sahun gumi to wannan sahun gumi sai wata ta zo mai suna a'a ta biyu to ladidi sai ladidi sai ta zo ta ce ma wannan sahuhumin ka saki mata ka sahuhu maka aure ne musulunci ce to haramun to shi ne za mu yi karatun a kai tambayar mace wani namiji akan ya saki matarsa don ya aure ta me hukuncin shari'a musulunci akan wannan malam yace ana bi hurairata radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayyu ahan wala tas'al al mar'atu talaqa ukhtiha litaktafi'a ma fi ina'iha walitunkaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada wata mata ta tambayi sakin yar uwarta litaktafi'a ma fi ina'iha domin ta wadatu da ƙwaryayyinta ƙwarre kwanukanta ma'ana in an sake ta ba yanzu wancan za ta fita ba ita yanzu za ta kawo kwanukanta ita ma to aka ci haka walitun kaha dan ita kuma a aure ta fa inna ma laha ma kataba Allah laha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce san dai yanda abin yake laha ma kataba Allah laha Allah ya rubuta wa kowa raban sa ba sai ka ce ba sai ta ce a sake ta ba sannan za ta samu miji a'a ba ba ba sai ta ce a sake ta ba sai ta ce a sake ta ba sannan ita za ta samu miji a'a kowa Allah ya tsaga raban sa an gane wannan Allah ya tsaga raban kowa shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi اللهم أنفعنا به darasi na gaba nuru nahu ne nuru ne karshe to muje muje muje kai bai ga wurin ba a wuzu billahi a sami ne ko? a na ɗauka a sami ce to kowa ya kawo ai mun bada assignment din amma mun ce kowa ya je yi a gida a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim darasi na gaba an ce nahawu ne kuma za mu tashi kan fa'il menene fa'il fa'il shine abin da kuke kira da Hausa aikatau fa'il shine wa fa'il shine aikatau wannan yana ganewa ko yawa aikatau da turanci shine subject an gane ko to menene fa'il malam yace fa'il ismun suna ne marfu'un a larabci yana samun wasali na donma taqaddama hu fi'lun a larabci aiki kan fara zuwa kafin fa'il an gani ko sannan sharadi na gaba wa dalla ala allazi fa'ala al-fi'la ya nuna cewa shi ya aikata aikin ba wani ba fa'il suna ne abu na farko da ya kamata ka kiyaye kenan fa'il suna ne yana samun wasali na donma a larabci fa'il yakan fi'ili kan fara zuwa sannan fa'il ya zo sannan ya nuna cewa shi ya aikata aikin ba wani ba ga misalai ne kamar haka malam ya kawo nan bawan can sama ɗaral usfuru a duba wani ya samu donma usfuru an gani ko baka bude ba kana ta ko kuma ka kika siya ko kana son ka ce cikin arzikin da Allah ya maka bai ba da abin da za a iya siya ba ai baka amsa ba ka ce insha Allah Alhaji mun zo kanka ba yaya yaushe ta'a faɗa ka shi ya ba to insha Allah Malam Mahmuda Kiliya? Yaya?
ina da shi a gida ba ni To, bana gane wani rana ne za a yi sai ka rika zuwa da shi kullum kaman kuɗi. Kullum kaman kuɗi haka za ka rika sa shi a jiwonka. An gani ko? Saboda akwai akwai damuwa. A ce Allah ya mana arziki da yawa, amma a cikin arzikin mu ki cirewa mu sai littafi da bai wuce naira ɗari uku ba. A irin wannan bai wuce ɗari uku ba. Irin wannan. Na?
uku da Uku da to me bambancin dan mu da faɗa? Na? To, irin wannan ai shi ne dai. To shi kuma wannan na hannuna mai guda ɗaya da biyu da uku ne a haɗe. Dubu ɗaya ɗari biyar. Dubu biyu yanzu? To abubuwa sun ƙara kuɗi ne saboda fefa. Shi ne, amma da dubu ɗaya ɗari biyar ne. To mu ƙarasa. Malam ya ce, me ka gani ya samu don ma ɗaral usfuru. Usfuru ya samu don ma? To wane ne fa'il yanzu a nan? Eh? Ɗara, na ji naka. na ji naka sewa usfuru na ji naka ɗara malam awal ya ce ɗara na ji naka ba ruwanka da wani ka faɗa ra'ayinka kawai dan Allah mun duka wanda ya faɗa nashi a to ba ku faɗa ba na
a san ka karanta wani bai
ɗara li usfuru waye fa'il shine fa eh usfuru mun ji naka aha dara mun ji naka usfuran dai usfuran din kace ba ko baka yadda ba kenan kana ku kwanto wan a ba zo kan kauka wane usfuran dai yau to shikenan to usfuru mamar zani dara da kyau aha dara da aha dara aha usfuru aha usfuru shikenan an gama kiliya ɗarar usfuru duka kowa ya ci kuskuren da aka samu kaɗan ne duka kowa ya ci kowa ya yi daidai kuskuren da aka samu kaɗan ne wanda suka ce ɗara shine fa'il shine kuskuren da aka samu usfuru an gani ku malama mutane ba wanda bai yi daidai ba kuskure aka samu kowa ya yi daidai domin yanzu muka faɗa muka ce fa'il a larabci dole ne ya samu wasali na donma kuma na tambaye ku a cikin ɗarar usuru wa ya samu donma kuka ce usuru na ce to wane ne fa'il kuka ce ɗara wasu suka ce a usuru ko saka kowa ya yi daidai kuskure aka samu kawai wasu ka ce ɗara Ai. ko an gane wannan yanzu ta yanzu ɗara fi'ili madi ne tashi ma'anansa da hausa tsuntsun ya tashi wane ne ya mun ce fa'il shine aikatau wane ne ya aikata aikin tashi yanzu to da hausa tsuntsu so da haka tunda tsuntsu ne ya aikata aikin tashi to shine wane fa'il darasin da haƙi sauƙi kuma ko na ga zaki ha oh Allah arewa ka zo daidai lokacin da za a tashi yi mana tun da ka shigo latti au kai zuwan ka kenan ashe ba latti bane daral usfuru tsuntsun ya tashi za mu je misali na biyu jaral hisanu jaral hisanu wane ne fa'il anan hisanu ko mu kara zagawa alhaji ka yadda kowa ya yadda isanu ne yanzu me hujja nunin saboda karshen shi nunin ne Ogo to karshen shi nunin mai rufu'a shine dalilin da yasa muka gane cewa fa'il ne ko yawwa ma'anarsa shine dokin ya yi gudu to wane ne ya aikata aikin gudu yanzu eh doki ko to waye fa'il kuma eh kai wannan ma mu zaga Wa- waye ya aikata aikin gudu yanzu waye fa'il ya za ku ruda mun mutum ha kowa za a zo kan shi aha mu je kan malama yana wannan yana inda inda A'a, ba za a ansa ba wannan ya nuna ma hankalin mu ma baya tare tun kafin ka tashi muka yi to muka ce doki ya yi gudu waye ya aikata aikin gudu waye fa'il gudu da kyau alhaji doki mu ce alhaji alhaji alhaji kaka biye ba a da yanzu ba waye fa'il doki to aha aha aha aha arewa aha saboda mana doki aha aha aha kowa ya ci shi ma wannan kawai kuskuren da aka samu wasu da suka ce gudu dokin shi ne ya aikata aikin gudu to tunda shi ne ya aikata aikin gudu shi ne fa'i an gane akwai wahala wannan ko hausawan hausa na ya girma girma ne ya yi daidai hausa na ko ba damuwa ya yi daidai to mu je gaba mu je na gaba a wannan kowa ma wannan kowa ma ya har wanda ya zo latti au kai mu je la'ibal waladu ka gani ko la'ibal waladu yaron ya yi wasa ne ya zo latti an gani a kai la'ibal waladu yaron ya yi wasa ashe ba latti ya zo ba la'ibal waladu an gani ma'anansa a tukunna waye fa'il anan to eh waladu waladu ne kowa ya yadda mala awal kowa ya yadda ko latti ne waladu ko ba latti to mu je to me hujjanka sufi harafin da ya zo na ƙarshe akwai don ma akai eh to haka ne haka ne gaskiya ne ta ma'anansa yaron ya yi wasa shine ma'anan la'ibal waladu yaron ya yi wasa waye fa'il a nan eh waladun ko yaron dai a'a ko walad dai waye fa'il yaro ko waladu duka shi yawwa ka gani ka gani amfanin zama da manya duka ne shi ne waladin shi ne yara ko karatun yara na makaranta ga waladin shi ne yaro ga rajulin shi ne mutum an gani wo to shi kenan yaron ya yi wasa waye fa'il yaron waye aikata aikin wasa to yawwa yaron ne to mu je na ƙarshe ya umu samaku kifi yana iyo waye fa'il anan yawwa kowa ya kalla ya umu samaku kifi na iyo a ruwa waye fa'il yawwa duka na ji naka ta ina ta nan fanfara waye fa'il ka kalla ka karanta eh? samaku a to mun ji naka a to mun ji naka samaku mun ji naka mun ji naka eh waye fa'il ai mun shine muke tambaya yanzu duka ne arewa ba arewa yayi baya baya da masu shigowa latti na duka shikenan mun yi na malam wane ne ya shigo lattin shi ba wane ne Allah ba shi lafiya na gana ta magana ɗazu Allah ya ba shi lafiya waye fa'ida nan to to mun zo mun ji naka mun ji naka duka mun ji naka duka mun ji alhaji alhaji ma yace malam mamuda samaku to me hujjanka Zamman ya sa mata.
to wancan ya umu ba shi ba kisra ne Shi ya umun ai ba ba suna bane ya sa mata ba.
to mun dai ji naka malam hausa duka to ni ma na faɗa a subi to alhaji duka to ni ma yanzu zan faɗa duka kuskuren da aka samu kowa ya yi daidai amma an samu kuskure kawai eh kowa ya yi daidai amma an samu kuskure kawai aka samu wanda suka ce ya umu shi ma fa'il ne to kuskure ne Na'am.
kenan wayanda suka ce duka to su ne suka samu kuskure eh ai an- ba na taba su je ba an samu kuskure ne aka samu amma daidai din shi shine asamaku shine fa'il Na'am.
domin ya umu aiki ne shine iyo din wane ne ke aikata aikin iyo din kibi Na'am.
saboda haka diyafo wane ne fa'il samaku kibi karatun na akwai da to amma ai mun fada mun ce aiki ya fara zuwa a larabci sannan shi ya zo da hausa ne kuke akkasawa sai suna ya fara zuwa sannan aiki ya zo kaga idan da hausa ne sai dai ka ce kifi yana iyo amma su kuma da larabci sai dai ka ce ya umu aiki ya fara zuwa sannan mai aikata aikin sai ya zo ina ganin za mu tsaya nan wurin kada karatun ya yi mana yawa Allahumma anfa'na bihi kowa zai je gida ya ta yi har yayi mastarin ɗinsa wannan darasin ba za mu wuce shi ba saboda muna son kowa ya iya shi sosai Eh, kowa ya je assignment ɗin shi har ya iya shi darasi na gaba annur da waladi shi ne ya Ah, shafi na nawa ne amana ne har yanzu
Shafi na sha takwas. Darasi na-
sha takwas
a darasi na nasu.
sha an yi nisa haka ai kuwa malam ya ce addar bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim addarasu sajisu darasi na shida alwafa'u bil ahadi zai mana karatu kan cika alkawari ina masu yin alkawari za su fitar da mutane kasan waje su cika ko ba gani ba Na'am.
ina masu alkawarin za su samar da tirela kaza na citta su cika Na'am.
ina masu alkawarin za su bayar da shago ga ɗan ɗan provision Na'am.
su cika ina masu alkawarin in sun sai da karansu
Za su sai mota kowa ya hau.
cika mala ya ce to a kan shi za a yi karatu yau masu alkawari su cika malam sai ya ce alwafawu bil ahadi cika alkawari huwal istimraru alamat tufika alayhi shine dogewa da ci gaba akan abin da aka samu yarjejeniya akai wa adamul insirafi an zalika da kuma rashin juya baya akan wannan abin da aka cimma matsaya akai idan tafaqat ma sa ko ko baka bane idan tafaqta ma sahibika idan ka cimma yarjejeniya da abokinka ala annakuma akan cewa ku ku biyun nan fi yawmil juma'ati ranan juma'a tazhabani ila baiti muallimi asri za ku je aha gidan malamin ku bayan la'asar ala an tashtami fi mahalli kaza kace ku haɗu a bayan loko eh to aka ce ka cika alƙawari wa ja'a al-yawm ranan tazo wal waqtu da lokacin fa zahaba sahibuka sai abokinka ya tafi ila zalikal mahallu zuwa mahalli ila zalikal mahalli zuwa wannan wurin wa wajadaka ya same ka ga kanan a wurin a tsaye muntaziran lahu kana ma jiran isowansa ne wa zahabtu ma hunalika kuka tafi can wurin sirta muwaffiyan bil wa'di to kai dinnan ka zamanto mutum ne cika alƙawari wa amma idza zahaba amma idan abokin nan naka ya tafi walam yajidka bai same ka ba baka ba labarinka wa antazara ya saurare ka kullul intizari kullal intizari dukkanin sauraro ila waqtil gurubi har zuwa faduwar rana falam yaraka bai ganka ba asbahata nakisan lil wa'd ka zamanto mai karya alkawari mai saba alkawari wa idza kunta min sunnai idan ka zamanto cikin masu yin sana'o'i ka an kunta kayyadan masalan kaman ka zamanto kai tela ne inji malam ba inji ni ba ka gani ko ka je laraba sun san celori
to ka je gani da teloli suka yi misali gashi Allah ka gani an kaga an ce hayyatsan ko hayyatu to tela kenan ka an kunta hayyadan masalan kaman ka zamanto tela misali waja aka wahidun sai wani mutum ya zo maka bilibasihi wa nuqudil khiyabati ya zo da tufafinsa da kuɗin ɗinkin wa sa'alaka ya tambaye ka matayar yaushe zan dawo yaushe zai dawo da ya kuza taubahu domin ya karɓa tufafinsa fa qulta sai ka ce da shi fi yawmil kamisi ai ya zo ranar alhamis yau kenan wa inda al-asri masalan ya zo kuma bayan sallar la'asar ne misali waja a fi zalikal wakti sai ko ya zo wannan ranan a wannan lokacin wa waje da ha mukayyada tan sai ya same ta tinkakkiya ka dinka kamar tafaktuma kamar yadda kuka yi alkawari wa zahaba biha ya ɗauki kayan sai ya tafi fa anta muwaffil ahadi to kai din nan kai ne cika alkawari ne wa amma idza ja'aka amma idan ya zo maka fa qulta lahu sai ka ce da shi wallahi ina rantsewa da Allah mana'ani kaza wa kaza ai kaza da kaza ne ya hana ni ba ma wajen tulfursa shi yasa ban samu dama ba mara lafiya ya dawo ba na je kallon shi au ka kai shi yasa baka samu ɗinkawa ba aka ce "Ah." sai ka ce me walakin sai dai yanda zami da kai yanzu irji ila gadar ka dawo gobe sabahan da safe faqad khalafta alwa'da hakika ka saba alkawari wani kasta kuma ka warware alkawarin musulunci baya son haka matsayinka na tela to in ka ce ka za a same ka akan haka wannan abin da suke yi na karban express su aje naka akwai kuskure a wurin a karatun ya biyo kanka ne yau na ga sai dariya kake yi ne ya biyo ne to a gyara to mu wuce malam ya ce a gyara a wuce Allah ya tsare Allah ya kare to shine malam ya ce fadlul wafa'i bil ahadi falalan cika alƙaw ko mu tsaya ne kana zare ido to Allahumma amfana bi to mu je tambayoyi daya biyu wa alaikumus salam wannan da wanda express ne express to wannan za ce shi wani kuma ne ya zama abin da ne ya yi sabo mana tun daga alkawarin da ya yi bai gama ba ya je karɓa wani ya aje wancan ya yi kuskure ne wani sai ka ya shigar da ƙarya kuma musulunci kuma ya hana ƙarya duk tailoli suna wannan ba ma kayan a ƙasa ci a ina da kaya sun kai arba'in amma malam yanzu shi mutum ne na zuwa ce ina escort za ka maka yawwa wannan wani abu ne daban mutum ne ya zo wurinka sai ya ce maka ga kaya ina son express yau ga kudi na dubu biyar Ta- shi ya ce ba kai ka ce ba shi ya ce express yake so zai kuma ba dubu biyar ba mamaki ana biyan kuɗin ninkin dubu biyu ne shi ya ce dubu biyar sai ka mai idan ma akwai kaya a hannunka yawa no idan ma akwai kaya a hannunka wanda karɓan wannan express ɗin ba zai sa ka saba alkawarin wa'ancan ba shari'a za ta ce ka karɓa ɗin ba zai zama damuwa ba yau ka ka gani hada hada kiliya yau kan dadin wannan gidan amma malam idan shi ne kuma ya ce ka ka biya escrow dan buka ba kuma akwai kayan mutane a hannunsa to a shine yanzu muke magana zai jawo a saba ma wa'ancan in ba zai jawo a saba ma wa'ancan ba to shari'a za ta ce to ana kallon ka a ga abin da hali zai yi Allah ya ce wannan tambayan ga hadari sai walƙiya yake muje wa alaikum assalam kaga hamuryan ka ya canza yau dukan fa yayi yawa wancan karatun da baya to na magana aure
ni ba Allah ne yana neman wata wani yaro wani yana neman wata ne yawwa yawwa to yana cikin neman ta sai tsohon mijinta sai zai same shi yawwa ce yana so da Allah zai ba shi kuɗi a wuri ta duk da dai ba ni bayyana haɗa ku amma na ji labari kana neman wance zan baka kuɗi ka aure ta saboda ina son ka zo ka sake ta saboda ta dawo hannuna sai ya ce to shi sai ya yi shawara to da ya je dai duk wanda ya je ne shawarar suka faɗa mai ba kyau a musulunci Allah ya la'anci wanda yake yin haka yawwa to wancan din da ya karshe matsa mai da ya yaudare shi da ya ba shi kuɗi ya yi hakan to sai shi ya fake da cewa shi dama yana son ta amma ba shi da kuɗin da zai aure ta to tun da wancan shi zai ba shi kuɗi shi zai aure ta amma shi bai sake ta ba to da wancan din ya aure ta sai ke sake ta sai ke sake ta to shi ya matsayin wannan kuɗin da ya ba shi tun da shi dai dama ya ci shi ainihin yana son ta ne shi dama ya je ba wancan bane ya tura shi kuɗi kam zai biya shi kuɗin shi amma mata ta zama tashi yan sai a je kotu da shi sai alkali ya tambaye shi zuwa yaushe za ka biya wani kuɗin shi shi kenan a kowane wahala nan to ai idan an kaddara maka abu idan an kaddara sai ya faru ne in aka kaddara sai ya faru saboda haka kawai za a je kotu ne yanzu ka sake ka sake wannan ya ce a baran saka ba to ka biya ni kuɗi na ko ba abin da za a ce ba kenan to ka biya ni kuɗi to ni kuma ban da kuɗi to mu je kotu sai a je kotu alƙali zai tambaye shi zuwa yaushe ko dole haka alƙali zai zuwa yaushe ne kake ganin zaka da sai ya ce damina mai zuwa shi kuma alƙalin zai kalla wancan sai ya ce damina ɗaya ya maka shi kuma wancan sai ya ce a damina ɗaya bai mun ba saboda ina son ne na tattara in je ni ƙara yin wani auren tunda wannan bai samu ba sai alƙali ya ce to ka rage kai kuma sai ka ce a alƙali iya abin da nake ganin zan iya kenan ina roƙon wannan alfarman damina ɗaya to shi kuma sai alkali sai ya ƙara cewa to fa kai kaji kar a zo a yi alkawari a zo a saba shi ma sai ya ce alkali a duba da yanayin da nake ciki sai alkali sai ya ce maka kai ma da kace damina ɗaya to rage ba kowa yake samun abin da yake so ba ko ba haka bane rage sai ka rage sai ka dawo da shi wata takwas ko wata biyar shi ma sai ya haƙura sai a zo sai a cimma matsaya a haka domin lissafin da za a fara yi shine nan da damina ɗayan na mata nan ta haihu za ka sai rago ina kuɗin zai fito ko kuɗin haya ya ƙare za a biya za a ci abincin suna ta ina su duka wayannan lissafan duk shari'a za ta tsaya ta duba sai a nema kai ma sai ka mutu amma mata ya kamta zama nashi almajirin ku shi kamar wannan sai sun haka ai ba wai shi ne ya nema a bashi kudin ya aure ta ba kai shi ne kudin nata ya zo ya same shi da wani sharadi ya bashi kudin saboda yana neman ta to da wani sharadi ya bashi auren ya bashi kudin
ya aura ya saka to ya sakan ya sakan ta bai saka ba to sai ka dawo mai da kayan shi
malam ya kisa na ba shi ne ake magana a yi dama ba zai sake ta ba ta zama tashi a yi mata zan kuma zai ma'ana kudin tambaya na yana da laifi a wurin Allah in ya yawa in ya sake ta in ya kisa kan a ai bai da laifi a wurin Allah Kuma ba a to nan ne kuskuren yake ai ko ba a je kotu ba sai ya bashi kudin sa cewa ga shi nan ga kudin ka nan na miyar maka a ba ba wani yana da jini wa wani wa alaikumus salam wannan ba shi ya bada kudin nan ba wai ni na zo na ce masa shi ba ne ka shi kike ya ban na aure ta to yanzu na faɗa abin da kake kuma ni kuma na ganta ina so ban baran iya sakata ba to yanzu kana son na faɗa abin da zaka ji daɗi ne to tunda ya baka ne saboda kaza kazan nan bai samu ba ai sai ka mayar mai da kuɗin shi dama dai kana son ka aure ta yanzu ka aura sai ka samu dama ka mayar mai da kuɗin shi maimakon a je lahira ana ina za a saka ina za a saka ko tunda yanzu shi duk ranar da ya ganka zai ga ka cuce shi ko ba haka bane idan ka haihu duk ranar da yaron nan ya fito waje zai ce kaga cin amana na ne wani so me yakon irin wannan abin ya ta wa- yatsuwa cikin mutane a dama dubu arba'in ne ka bani ka dubu arba'in ɗinka na dawo maka da shi shi kenan mata ta zama taka ka ce ce me ka ce ce me a to karon Allah to alhamdulillah bismillah ni tambayar da zan yi akan karatun da kai a masallaci ne ta na ce me ne bayanin da kai na cewa in misali liman na cikin sallah sai alulan shi ya warware ihin sai ya jawo wani domin ya replacement din shi to sai ya niyyar cewa shi liman ya fita da kamamu eh to misali sai karanta fatiha ne da wani ayoyi a cikin aya sura da wani ayoyi kamar biyar ko shida to sai ya kasance cewa kai dinan da aka jawo ilimin ka bai kai wannan wuri ba sai ka ce kul wallahu ahad Na'am.
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shike sai shigo da nashi eh sai ya shigo da nashi Kai mana. ah ba mun karanta a fikihu ba alari zaka iya kana karanta ikira sai karatun ya ciji mutane suka yi tuna maka sai ka sauko kasa ka ce ina ina ka da kautar rabbi shi mana sai ka wuce balantana an jawo ka baka sani ba shikenan kawai sai ka shiga kul wallahu shikenan kawai sai ka wuce abinka insha Allah to alhamdulillah amin amin Assalamu alaikum.
wa alaikum salam su bi game da azumi da tsawuri da mutane suke eh sai zan misali ranar sha biyu ya faɗo ba mun da misali ranar sha biyu mai sha biyu ba karbi yawa eh ya faɗo ba mun da ba eh sai kuma kana kuɗi ranar ka iya ɗaukan azumi sai ka hada da kwana ɗaya gaban shi ko kwana ɗaya bayansa ko ba haka ba ko domin da in sha ba tara misali ko kuma sha tara ranar suna misali Aha.
mutum ya iya sai shi ma tsara da kwana sai ka hada da kwana ɗaya ko kwana biyu mana haka ne mana ko ba haka ba mun ji na wata akan wakalla kamar shi dai akan wannan wanda aka bashi kudin ya aure wancan matan ko dai wannan abin ya faru a garin nan ne eh dan na ga yadda aka kuke din nan kar a ce muna ta dukan kwanan wani ne ba
akan makalla to shi ma wannan kamar karatu da muka yi wannan ya shiga eh, saba alkawari
A'a wannan ba za a ce saba alkawari ba, ai duk abin da an aiki an yi shi ne don saban Allah. Ai shari'a ba za ta yadda a tabbatar da shi ba. Shi wancan ya yadda zai aure ta saboda ya sake ta, ta kaga saba alkawari ne. Ko? To amma tilla kuma wannan za a yi abin ne saboda a yi saban Allah kuma. Shari'a kuma ba za ta yadda ba. Allah ya fi.
assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
ana karatun da kai da za mu sallaci na maganan wanda ba musulmi ba in yi maka sallama wani an samu ne za ka mashi Za ka an samu sayin da kake an samu musulmi mana. Wa alaikum John ya ce salamu alaikum zai ce a John wa alaikum salam wa rahmatullah. Me ne ma'anan wa alaikum salam? Na'am?
kamar mai da sallama ne Eh menene ma'anan shi? Me da sallama?
amincin Allah Amincin Allah. Ye me?
tabbatar da ya tabbata a gare mu kuma a gare shi a gare shi a gare shi to yanzu akwai amincin da ya wuce wannan kirista din ko wannan wanda ba musulmin bai musulunta addu'a ne ma kake mai ko ba haka bane idan da ni da kai mun yadda cewa wa alaikum assalam wa rahmatullah ma'anarsa amincin Allah ya tabbata a gare ka akwai amincin Allah da ya wuce wannan wanda ba musulmin bai karɓa musulunci ashe addu'a kake mai muje wannan abu na wata matsala
duk mun yi wannan a masallacin baka zo bane na samu kace mun so kana gurin kaji wannan ma na biyu ce to za mu haƙura haka to to malam shehu
kan maganar kasar
to
na yi shiri da je kauye na tafi kauye ina tunanin kamar zan da har ban yi azar ba ban yi la'akar ba na'am to sai na dawo gida kamar misalin karfe shida wani irin tafiya ne ya kai nisan da za a yi yin kasar
ne ne kaji kenan ya ce kauye kauye nan ba kauye kauyen da a kauye ai suna ne kauyen garin mu kayoyo ne shiga wasu kamar zan tafi zaria kauyen zaria zare ne kuma kauye saboda duka yanke ni
zan je kauye ike nan yawwa to dama dama na shiga kauyen to da na shiga to karfe biyu bai yi ba lokacin da zan yi sallah sai na ce to bari yi kokari in zo cikin kaduna da sallah sai wani ubi musu zai dauke mun hankali har mai motar da na moto motar da ke ya canza da shigo kafin su kari oba ce kawai za ka rama ta a kasaru ne fa'in kana mun karanta a halari mana fa'in kanan hadariyatan sallaha hadariya wa in kanan safariyatan sallaha haka muka karanta wannan a halari a nan mako ko sai mun kara sauke mun kara maimaita halarin ne haka aka roka to ai baya zuwa ne shi sa ba mu fara maimaitawa ba to sai mai anguwa ya zo sai a sake tilla ba ba ba almajirinku Ah, ba ka gama naka ba to yi to yi kamar tafiya kawai da muka yi nan da wajen zai kai kamar mil saba'in kilomita saba'in Eh, zai kai kilomita saba'in ka sauya eh kasar za a yi kasar mana ko kilomita 64 ne kilomita arba'in da biyar bai arba'in da biyar arba'in da biyar ne kilomita 60 da wani abu 64 ne daga kwaitin zuwa daga nan zuwa to ai duk da malamai sun yi magana ina zuwa ba maganan maraban kaza ba ne malamai sun yi magana duk wanda ya je kwai za a ce ya je anguwa ne ko ya yi tafiya to shi kenan za a yi zai kasaru domin sallan tafiya ne ko kasar dama sallan tafiya ne in dai har ku da kan kunya da wanda ya je kwai ba unguwa za a ce ya je ba ya yi tafiya ne to shi kenan zai yi kasaru yanzu wanda ya je nan unguwar rimi za a ce ya yi ya yi tafiya ya ji an ya ji anguwa
ko dan goma wani wannan zai maka ne Allah ya fi mana اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابعي نعم akwai wata baina wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warhamhu wa anta khairur rahimin akwai dan uwan mu ya yi hadari muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi lafiya Allah ya tada kafada Allah ya sa kafara ne Allah ya tsara gaba mu kuma Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya tsare dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tsaya mana lamarinsa Allah ya saka musu dadi wanda suka tsaya lamarinsa Allah ya saka musu dadi abubuwan da suka cire abubuwan da aka kashe Allah ya mayar da dubin su don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. gyaran da aka yi Allah ya sa an yi asara Allah ya sa an yi asara sauran marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci kana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin